من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmai yau ma gashi cikin yadar Allah madaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwarmu wannan yammaci na asabat wanda tara ne ga watan ramadan na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ɗaya gashi Allah maɗaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi daidai wannan lokaci da muka saba zama don mu rusuna mu saurari fassarar ayoyin alkur'ani mai tsarki ƙarƙashin asulin tafsiri mai suna raddul azhani ila ma'anin ƙur'an wato wallafar shehin malami abubakar mahmud gumi Allah malaukaki ya masa rahama to in ba manta ba muna karatu ne jiya cikin suratul luqman inda muka tsaida karatun mu daidai aya ta biyar don haka yau matashiyar mu ita ce aya ta shida a wannan sura mai albarka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mu cikin wanda yake yantawa ga barin wuta a wannan wata ya sa muna wannan karatu don neman yaddarsa نعم آرما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم
بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب
haka yake وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذْنَيْهِ وَقْرًا فبشره بعذاب أليم haka yake إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم khalidina خالدين فيها mhm وعد الله حقا haka yake وهو العزيز الحكيم ahsantu Allah madaukake yace wa minan nasi akwai daga cikin mutane man yashtari lahawal hadisi wanda zai sago wato yaje ya nemo labarai na ƙarya yana bibiyan su kamar wannan zamani namu na internet labari na ƙarya a ɗora a ce ai an yi kaza an yi kaza shekaran jiya can akwai wani mutum muna tare da shi wani soja ne kaftin ne sai ya buga mun waya wai ya ga wani limami an hana sallar juma'a ya yi sallah ana ta masa bulala a garin azare na ce masa kaftin ai wannan irin abunku ne na 'yan media saboda labari ne sai ka tantance shi lahawal hadisi ne ومن الناس من يشتري لهو الحديث أم أي ما يلهي منه أما يعني shine abin da zai shagaltar da mutane ga barin abu mai amfani to menene lahawal hadith mala yace wa huwa kullu kalamin la fa'idata fihi duk magana da bata da fa'ida lahawal hadisi ne karkai ka san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kafa bil mar'i isman an yi haddisa bi kulli ma sami'a zunubi ya ishi mutumin da duk abin da ya ji sai ya kai gaba gulma da gindinta ko in ka ji labari to yana dauke da abu biyu ko dai ya zama ƙarya ko gaskiya in ka bi diddigi ya tabbata to gaskiya ne wanda ya faɗe shi sunansa mai gaskiya in ka bi diddigi sai ka samu ba haka ba to ƙarya ce wanda ya faɗa ya zama makareci in ja'akum fasiqun bi na bayin fata bayyano a rama duk wani wanda ya ɗauko labari mai tayar da hankali to fasiki ne shi yasa qur'ani yace in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu a wata riwaya ce fatasabbatu in fasiki ya zo muku da babban labari mai girgiza mutane yanzu ba ga ana ta ɗora wani gali na abba ba tsohon speaker wai ya mutu yau yana ingila ya sau bidiyo ya ce kai da raina ba gani nan har yanzu haka kuma sai a yi ta yadawa a yi ta yadawa samari a yi hattara da wannan intanet ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ƙarshen zamani mutum zai yi ƙarya guda ɗaya sai ta taba duk bangon duniya gaba ɗaya yakzibu kadhibatan fatablugu al-afaq mutun zai yi ƙarya sai ta tabo sai kun sama wani malamin mu a Saudiya ana ce masa Salihul Munajjid yace internet internet dole akwai lagawul hadisi a ciki to duk maganar da bata da fa'ida shine lagawul lahawul hadisi ko wala jadwa bai da amfani والكلام الحالي الذي لا يسند إلى أساس واقع da magana da ba a danganta ta ga gimshiki wanda yake abun ya auku da yawa za ka ga an ɗauko hoton shekara uku na wata rigima sai a ce yanzu yanzu ana kaza a bauchi ko yanzu yanzu ana kaza a kaduna yanzu haba da Allah Allah ya sauƙaƙe wa kullu ma yashgilu an ibadatillahi ta'ala to kaji duk abin da zai hana ka ibada ya in kada waya kowa mutane goma ne a zaune kowa da wayarsa kowa ya bude yana ya duba nan ya kai haka rage wannan abu bata lokaci ne wa zikirhu min as-samari wannan ambata irin magana ne ta as-samar shine hira hira ne kawai wal abahik da ababen ban dariya kamar komedi ko wani hawi zalika da makamantan wayannan wa fil hadithin ladhi akhrajahu al-bukhari ya zo cikin hadisi wanda imam al-bukhari ya fitar hadisi mai lamba 4579 wa muslim imam muslim ibn hajjaj ya fitar wannan hadisi shine hadisi na 1647 an abi hurairah taqal isnadi kenan malamai suka ce laulal isnadu laqala man sha'a ma sha'a in ba dan ana neman isnadi ba madogara in ka ce kaza sai a ce ina madogararka to da duk wanda yaso sai faɗa abin da yaso tamam ka ce kaza sai a ce ina hujja ina dalili to isnadin daga Abu Hurairah ne yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله duk daga cikin kuwa da zai rantsuwa sai ce ya rantse da lata billata wata gunkiya ce ta mata wal uzza ko rantse da uzza inda musulmi ne fa yayi ridda shi yasa annabi ce fal yaqul la ilaha illa allah sai faɗi kalmar shahada wa man qala li sahibihi ta'ala uqamiruka falyatasaddaq wanda yace wa abokinsa yazo su yi caca shine qimar annabi yace yi sadaka ya tuba kare yi wannan cacar kasan cacar kuma kala kala ne akwai suludo akwai monopoly akwai cefe ga nan abubuwa da yawa duk da bet naija da dai sauransu wafil hadithi hassan a karajahu ibn maja fi sunanihi ya zo hadithi ingatacce wanda ibn maja ya fitar cikin sunan nasa hadithi na 2168 an abi umamata qal daga abu umama ya ce naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an bai'il mughayyabat annabi ya hana sai da abin da ba a gan shi ba ai garari ne wannan wa an shira'ihinna kuma ya hana ka sai abin da baka ga ba gaibu ne wa an kasabihinna kuma annabi ya hana sana'ar irin sayar da gaibu za ka zo kasuwa sai wani ya ce ma akwai kaza kuma bai da abin kuskure ne karka sai gaibu kuma shi ma kare sai da gaibu wani akali asmanihinna kuma karkaci kudin da aka yi cinikin gaibu alƙainatu jam'u ƙaniyatun wahiyar mugibatu min al'imami wato ƙaina ita ce baiwa wadda take yin waka ana rawa wa tujma'u aidan ala qainat ana mata jam'i da wannan sigar unzur tahrim al alat al darabi ka duba wani littafi da yake haramta kayan kade kade a shafi na 77 al fasal thani fi sharh mufradat gharib al hadith وفي الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه يضع عن حديثي ود إمام البخاري يفتر تكين إن كنت تلتاف إنسا hadisi na dubu biyar da ɗari biyar da tis'in daidai an abdurrahman bin ganami al'ash'ari qal haddathani abu amirin aw malik al'ash'ari shakku min ar-rawi kenan wallahi ma kazabani yace wallahi bai mun ƙarya ba sami'a an-nabiyyu nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yaqul yaji annabi na cewa la yakunanna min ummati aqwamun annabi ce lalle za a samu wasu mutane a cikin al'ummata yastahilluna alhira wal harir suna halatta tifafi na alhariri da kuma dibaji shine hira wal khamri suna halatta giya wal ma'azif da kayan kida wal yanzilanna aqwamun ila jambi alamin yace mutane za su dinga zama a gefen wani dutse ya ruhu alaihim bisari hatin lahum wanda za a dinga kewaya musu da wani abu wanda suke ainihin wato bida yatihim yani alfakir wato mutane mabukata za su zo musu lihajatin dan wata bukata fa yaquluna irji gadan ya ce ka tafi gobe ka dawo fayubayyituhumullahu ko sai Allah ya kwan ya wayar da su gare wa yadhul alama ya sanya wannan alama wa yamsaku akharina qiradatan wasu sai a mayar da su a shafe su su zambe rai wal khanazira wasu a mayar da su alhanzir ila yawmil qiyamati alhira alfarju hira shine dibaji alhariri ne wanda yake da laushi take wal aslu hu harahu wa ma'ana annahum yastahilluna az-zina ma'anansa suna halatta zina al-ma'azif alatul lahaw kayan wasa alamu jabalun aw huwa ra'sul jabal ko kan dutse yaruhu alaihim ay ra'iyatuhum bisarihatin ay bighanamin fayabayituhum allahu ay yuhlikahum bil-layli bayyata da'ifatun minhum ko wato sai Allah ya halaka su cikin dare Allah ya shiryar da mu to Allah ya ce wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi bi- li yudilla an-nasa ko li yudilla an sabilillah daga cikin mutane akwai waɗanda suke sayan labarai na ƙarya don su ɓadda mutane ga barin hanyar Allah ai ɗariƙar islami bi gairi ilmin babu wani ilimi wa yattakhidha huzwa sirki wannan labaran ƙaryan shine abin izgili Allah ya raba mu da shi ai mahmuzan biha mahzu'an biha ko abin yin izgili da shi ulaika lahum azabun muhin wayannan azabar walakanci ta tabbata gare su ai zu ihanati wa idza tutla alaihi ayatuna idan aka karanta musu ayoyin mu ai alquran walla mustakbira sai su juya suna masu girman kai mutakabbiran ka'an lam yasma'aha kai ka ce ba su ji ayoyin Allah ba ka'an na fi uzunaihi waƙara kai ka ce cikin kunnuwansa akwai wani nauyi samaman kaman kuna mene wa jumlatar tashbihi halani min zamiri jumlan nan ta tashbihi hali biyu na zamiri walla aw thaniya bayanin lil'ula fabashirhu bi azabin alim Allah ya ce ka sanar da shi yana da azaba mai raɗaɗi mu'limun wa zikiril bisharati tahakkumun bihim da aka ce ai musu bishara wato ba'a ake musu ruya annahu kana nadar bin al-harith an rawaito cewa nadar dan harith ya kasance kana ya'ti al-hirata yattajiru yana zuwa hira fatauci kasar yahudu ne fayashtari kutuba akhbaril aajim sai so littattafai na ainihin mutane waɗanda suke ba larabawa ba su ne ajami aajim wa yuhaddithu biha ahla makka in ya dawo makka sai ya dinga gaya wa mutanen makka wa yaqulu yana cewa inna muhammadan yuhaddithuku ahadith adin wa thamud lalle annabi muhammadu yana baku yana zantar da ku labarin adawa da samudawa wa na uhaddisu kuma hadisa farisa wa rom nazar ɗan haris ya ce ni kuma ina ba ku labarin faris da rom fayastamilluhu hadisahu wai sai ya sa su ƙosa da labarin annabi wai tara kuna istima al-ƙur'ani ka gani ko? su bar jin ƙura'ani ko waya ka rike yaushe za ka yi karatun ƙura'ani ka ɗauki android kalle kanan kalle kanan wani sai je biyun dare yana kalle kallon banza ba zai iya fitowa sallar asuba ba da ka bari ka zo kana karatun ƙura'ani na awa ɗaya da safe awa ɗaya da daddare in aka yi shekara shida sai ka ji allah ya tara ma ƙura'ani ka zub da kayan banza ka huta ba abin da zai kara ma shirme ne نعم فالحكم في الآية شامل له ما التي حكمتي أولا آية يا هدي قبادية ولكل من يتبع الأريق أو في ذلك قدم بن هنيا ستكون ليسرف الناس عن دينهم دن يكود متاني قبل عن دينهم لما تأكني من قال لك يا ماكو kalgina imali ya ce kamar wake-wake wa ashbahihi da abin da suka yi kama da shi kama warada fil hadisi sahihi akhrajahu al-baihaqi fi sunanihi kama yadda yazo hadisi ingantacce wanda baihaqi ya fidda shi hadisi na 20987 min hadisi abdullah bin abbas radiyallahu anhu qala hadisin abdullah dan abbas Allah ya kare da gare shi yace hadhihi al-aya wannan aya man yashtari lahawal hadisi ataluku man aya ta shida nazalat fil gina'i wa ashbahihi ta sauko ne akan sauraron waka da abin da ya kama da shi wa qala al albani imam nasiruddin al albani yace sahihul isnadi hadisin yana da madogara mai inganci tahrimu alati darbi wannan sunan littafin da zaka gani kenan wa silsilatul ahadith sahiha da kuma silsila mujalladi na shida hadisi na dubu ɗaya da goma sha bakwai ina wa ma aksaru amsalihi yawma mala yace kai mamakin yawan irin wannan a yau walamma bayyana ta'ala ma'ala man yudillin man yudillan nasa anil huda yayin da Allah ya bayyana makomar mai ɓadda mutane ga barin shirya zakara marji'a man yahdihim siratal mustaqim sai ya ambaci makomar mai shiryar da mutane ta farki na gari fa kale ce innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka aikata ayyuka na gargari wa minhal hidayatun nas ila ila Allah daga cikin aiki nagari akwai shiryar da mutane zuwa ga addinin Allah bima anzalallahu ala rasulihi da qur'ani karka zo kai wa mutane karya da wani shehin ka ko wani abu lahum jannatun na'im wa'annan suna da aljanna ta ni'ima in suka shige ta khalidina fiha suna ababan kaddara zaman su a ciki ai muqaddaran khuluduhum fiha an kaddara dawama su a ciki Allah ka sanya mu ciki idza dakhaluha an sun shige ta wa'dallahi haqqan wannan alkawari ne na Allah na gaske ai wa'adahumullahu zalika wa haqquhu haqqan masdari ne wa huwa al-aziz Allah mabwayi ne allazi la yaghlibuhu shay'un ba abin da zai rinjayi Allah فيمنعه من إنجاز وعده ووعيده بل لن تنايا هنا شذر تدى الكورنسا دا عذابسا الحكيم ألا غنيني الذي لا يضع شيئا إلا في محله ألا بايا سني أبو سي محلنسا ديداتي لشي نعم
خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها نعم فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق هذا خلق الله مم.
فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين na'am Allah madaukake yace khalaqa samawati bighairi amadin tarawnaha Allah shi ya halicci sammai ba tare da wani gimshiki ba da kuke gani ai al'amadu jam'u imadun amadu jam'i ne na imad wa huwa al-usduwanatu ita ce fila shine gimshiki wa huwa sadiqun bi alla amada aslan haka yake asali babu wani gimshiki da ya tokare rumfannan sama wa qawluhu tarawnaha tanbihun lil mukhatabi babu wani gimshiki da kuke gani wannan fadakarwa ake ga abokin magana wa hasul lahu ala an yujaddida an-nazara wato ana kwadaitar da shi ya jaddada kallonsa ka qawlihi kamar yadda Allah ce farji il basara hal tara min futur kamar da gallan ka sama ko kaga wata kafa ko ta tsage in injiniya yau abu an ya dade gani yana shekara hamsin sai ka ji baina ta ruguzo ko to amma sama baka taba ga wata ƙuluwa ba a ciki sun marje ilbasara karratai ne allah ce sannan ka mai da kallonka wato maimaitawa na biyu yankalibu ilaikal basaru khasi'an kallonka zai dawo maka wadda yake khasi'an ma'ana ya ainihin taɓe gabarin ganin wannan aibu ɗin wa huwa hasir yana ainihin takaice wa alka fil ardi rawasiya Allah shine wanda ya jefa manyan duwatsu a ƙasa jibalan murtafi'a duwatsu masu tsawo Allah tamida bikum saboda kar ƙasa ta dinga girgiza da ku rawabun abbas radiyallahu anhu annahu qala abdullahi dan abbas ya rawaito yace fil jibali shamikhat dangane da duwatsu masu girma min autadil ardi su ne ainihin tiraka na ƙasa wahiyar saba'ata ashara jabalan duwatsu ne guda goma sha bakwai min ha daga ciki ƙaf wancan nabi ne ku ƙalal muɗi'i fi fathil bayan fi makasidil ƙur'an aina hazihil jibal alƙayyima min jibali hamlaya algariba min biladil musannafi aw min jibalil albi fi urubba wato wai irin wannan duwatsu ina suke daga ainihin garin mai rubutun littafi ko kuma kasan europe audi balil baranis fi shimali ifirikiya ko dutsen baranis a ainihin wato shimali ifirikiya wato arewa ta ainihin wato kudu irin su mawanta kilmin jaro dutse ne mai tsawon gaske wa aina huwa jabalul qaf aina jabal kafa yake allazi yahkihi alwadhauna walqassasuna walmahrujuna bi asairin ulfa laylatin wa layla ina abun yake yawanci abu ne da aka rubuta su sadara sadara dare bayan dare wa qala basrullahi ahlul ilmi bi minhajil ilmi وقال ابن جرير الطبري امام الطبري يتي والقى في الارض رواسي ان تميد بكم يقول وجعل على ظهر الارض رواسي الله ya sanya duwatsu a ban kasa wahiya sawabitul jibali an tamida bikum sune tabbatattun duwatsu saboda kar ta yi girgiza da ku qab jabal qab ismu jabalin mushrifun ala badani makka yana ainihin sama a ainihin garin makka na biyu akwai abu kubaisin jabal abu kubaisin shi ne dutsen da yake gabas da kaba ismu jabal mushrifun ala badanil kaba ko sunan wani dutse ne wanda yake sama a ainihin wadi na kaba shi ne abu kubaisin wal judi da kuma jabal judi shi yasa ce wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum walibnan da ainihin lubnan wa ɗuri sinina au saina akwai ɗuri sinin ko saina lamba ta ku ɗuri sinina au saina ismu jabalin bai na sham wa madiyana sunan dutse ne tsakanin siriya da madiyana wakila ina bi ƙurbi min aila yana kusa da aila wa huwa mukallimu alaihi musa shine wanda Allah ya magana da annabi Musa akan wannan dutse din Allah ka shirya da mu akhrajahu ibnu haidar fi mubhamat lisuwidi ibnu haidar ya fada shi cikin al-mubhamat na imam suwidi unzurhu as-suwidi fi kitabihi ka duba suwidi cikin littafinsa al-aqran fi mubhamat al-qur'an anan za a samu wannan wato bayani وبث فيها من كل دابة Allah sai ya halicci kowace dabba mai dindike a ban ƙasa a ainihin cikin ƙasa ɗin ai khalaqa wa nashara ya halitta ya watsa su wa anzalna minas samaa'i ma'an fa anbatna fiha min kulli zawjin karim Allah ya saukar da ruwan sama sai ya tsirar da tsirrai na kowane irin aure wadda yake mai daraja shine hasanu yace hadha khalqullah wannan duk halittar Allah ne ai makhluqatihi faj'ala surata allati rasamaha min wasfi sama sai sanya surar da ya sifanta tana daga cikin sifa na sama wa zakara ma'aha annaha mahsusatun amama al-khadabi ya ambata cewa wannan hissi ce in aka ce mahsusun shine abin da zaka ganshi ka taba shi ka sheke shi hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikiza ko ina almar'i ka gani wanda ake gani yumkinu al-isharatu ilay wanda zaka iya nuna shi thumma akkada zalika biqawlihi sai ya karfafa wannan da fadin sai ce fa'aruni ma za khalaqa allazina min duni ku nuna min abin da wasu ba ni ba suka halitta gairi ai alihatikum hatta ashraktumuha bihi ta'ala har kuka zan kuna hada ababan bautan ku da Allah wama ittifhamu inkarin mubtada wa za bi ma'ana allazi bi silatihi khabaru wa aruni mu'allaqun alil amali lafazan amilun muhallan bal adh-dhalimuna fi dalalin mubin ba haka ba azzalimai dai suna nan cikin bata bayyananne baina ishrakihim wa antum minhu thumma bayyana ta'ala qissata luqman alaihi salam sannan sai Allah madaukaki ya bayyana mana qissar luqman alaihi salam limashtamalat alaihi min al-ladaif al-hikmiyya saboda qissar ta kumshi wani ilimi mai kyau faqala yace mai
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر ومن كفر فإن الله غني حميد to kun ga sai Allah madaukaki ya fara bayani dangane da abin da ya baiwa luqmanu yace wa laqad atayna luqmana alhikmata ko haqiqa mun baiwa luqmanu fi nasbihi khilafun an yi sabani dangane da dangantakarsa wal mashhuru zance mafi shahara unzul fatawa al azhari wa fatawa lajnat ad daima da fatawa ta kwamiti na dawwamamman kwamiti na malaman saudiya as-su'al al-thalith min al-fatawa raqam wato tambaya ta uku a fatawar wato tambaya ta dubu goma sha takwas da ashirin da hudu a wannan fatawar nan za a duba sai Allah madaukaki ya ce mi annahu a'jamiyun shi ba balarabe bane ajami ne habashiyun mutumin habasha ne lukman wa fi nubuwatihi aidan khilafun an yi sabani cikin annabtarsa faljumhuru kalu laysa bi nabiyin li sawadihi mafiya yawan malamai sun ce shi ba annabi bane saboda bakar fata ne wan nabi yajibu an yakuna fi a'la sifatil bashariyya shi annabi wajibi ne ya fito a mafi daukakan sifa ta mutane wasawadu naqasu baki tawaya ne wa ana atba'u al-ikrama mala bakar gumi Allah ya ji gansa da rahama yace ni ina bin ikrama tabi'i ne wa sha'bi da imamu sha'abi ƙa'ilani bi nubuwatihi wanda suka ce annabi ne shi li'anna sawa da launin ya kunu hasanan domin baki launi ne yakan zan mai kyau wa ya kunu ƙabihan yakan zan mummuna kama annal bayada ya kunu hasanan kama yadda fari ma zai zan mai kyau wa ya kunu ƙabihan fari ma zai iya zama mummuna wa ya talifu bi ikhtilafil manatik yana sabawa da ainihin sabanin mantika yankin ƙasa to Allah ya ce ya ba shi hikima ita ce annubuwata ya bi maganarwa wasu tabi'ai ikrama da sha'abi wa alfu wallam li ta'rifil jinsi al-akmalu inda al-idlaqi wal waliyu tabi'un lin nabi in an ce wali ne to yana bin annabi ne wa kana yufti bil ilham qabla bi'sati dawud ya ga yana ba da fatawa da ilhama gabanin Allah ya aiko annabi Dawud alaihi salam wa adraka bi'satahu ya riski lokacin da Allah ya aiko annabi Dawud wa akaza anhu al-ilma lukman ya ilimi a gun annabi Dawud wa taraka al-fitya da aka kawo annabi sai ya daina fatawa وقال في ذلك ألا أتكلف إذا كفيت ألا أتكل أكتفي إذا كفيت بذن إسب إسوب إن أك إسر وقيل له أي الناس شر أنت دلكمان وانين ما في شر cikin mutane قال الذي يبالي إن رآه الناس مسيئا لا يبالي قال الذي لا يبالي إن رآه الناس مسيئا wanda bai damu ba in mutane suka ganshi cikin mummunan hali yana sabon Allah bai damu ba wakila al'ilmu wal'amalu bihi an ce ilimi da aiki da shi wala ya bakar rajul hakiman hata ya jama'uhuma mutum baya zama mai hikima sai ya hada ilimi da aiki da shi wakila al'ilmu wadiyanati an ce ilimi da addini wal'isabati fil kauli da katarin magana shine hikima ƙultu la yi jawizul amala bil akali ba a halatta yin aiki da hankali dunan naƙali in ba abin da aka ciro ba illal falasifa sai 'yan falsafa philosophers kenan wa haza min adillati allati la tadullu ala shaykhina jumi wani yana daga cikin dalilai da tadullu ala shaykh ala anna shaykhana gumi rahimahullahu laysa min al falasifa ba daga cikin philosophers wala ala madhhabi man hum ala shakilatihim baya kan tsarin wanda yake kamanninsu almutaawwili na sifatillahi masu tawili na sifofin Allah madaukaki ila ghairi muradihi ba da abin da Allah yake nufi ba min almutakallimina wa ghairihim daga cikin almutakallimina wato masu fassara sifofin ubangiji da hankalinsu na'am sai Allah ya ce masa ai wa kulna lahu an ishkur lillah Allah ya ce wa lukmanu ka gode wa Allah alama aka min alhikma bisa abin da ya baka na hikima wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wanda ya gode ya gode wa kansa ne li anna thawaba shukrahu lahu domin ladan godiyarsa ta sace alama ada na'am haka ne ko wa man kafara duk wanda ya butulce wa ni'imar Allah fa inna allaha ghaniyun Allah mawadaci ne an khalqihi ga barin halittarsa hamidun godadde ai mahmudun fi sun'ihi thumma shara ta'ala fi bayani takmili luqmana li ghairihi sannan sai Allah ya ci gaba yana bayanin cikan luqmana ga wani zaba da bayani kamalihi fi nafsihi bayan shi a kansa ya cika fa inna la'ika an yakuna awwalan fi nafsihi da farko mutum ya zan yana da kamala a kansa thumma ya ta ne bi takmili gairihi sai ya damu da kammalan waninsa faƙala ya ce mai وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالده حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما لك به علم فلا تطعهما يا يا وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون
Allah madaukaki ya ce wa zkur iz qala liqman li abihi libnihi ka ambata yayin da liqman ya fada wa ɗansa me yace da shi ismuhu mushakkum wa qila an an umu fa inna tarbiyatal abna'i wajibatun 'ala al-aba domin tarbiyan yaya wajibi ne akan iyayensu wannan ambaton sunayen malam ya ce lam yati dalilin sahihun sabitun an ismihi ba samu dalili tabbatacce ba akan sunan dan haifu tajidu ikhtilafatin kathira zaka samu sabani da yawa qila ismuhu bazana bil muwahhadati wa qila دارانا وقيل عن أم وقيل مشكم انظر اتكان في علوم القرآن كدوب الاتكان في علوم القرآن نعم السويدي ناك سي الله يتيم نعم فإن واتو تربية رعاية واجبين أكن إياه وتربية غير أهل الإنسان فرض كفاية تربية توني إيالا متن تولنا فرلا تكفاية illa idza lam yakun hunaka murabbin ko gairihi sai in ba wani mai ba da tarbiyyar in ba shi ba fa ya ta'ayyana alaihi sai zan wajibi a kansa ba da taqdimi alihi bayan yayi na iyalansa al asbaqa fal asbaq wanda yafi dacewa sai mai bin sa misal qawlihi ta'ala wa anzir ashirataka al aqrabin kamar yadda Allah ya ce kai gargadi ga dangin ka na kusa to Allah ya ce wa huwa ya'izuhu yayin da luqman ya fada wa ɗansa alhali yana mar wa'abi sai ce ya bunayya ya kai dana tasgiru ishfaqin tasgiri ne na ishfaqi la tushrik billah kaga tauhidi ya fara koya mar daka dole ne iyaye su koya wa ƴaƴansu tauhidi inna shirka lalle ita shirka la zulmun azim zalunci ne babba لأن التسوية بين من يستحق العبادة ومن لا يستحقها domin ita shirka daidaita tsakanin wanda ya cancanci abautata masa da wanda bai cancanta ba wada'a laha fi ghairi mawdiha wato da sanya ibada ba a gurinta ba fa huwa zulmun azim wannan zalunci ne babba na uku ne sabata bil hadith alladhi akhrajahu al-bukhari ya tabbata cikin hadisin da imam al-bukhari ya fitar hadisi na 32 da muslim hadisi na 124 an abdullahi radiyallahu anhu qala lamma nazalat hadhihi al-aya yayin da wannan aya ta sauko allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin wa'anda suka yi imani ba suka basu cuda imanin su da zalunci ba qulna ya rasulullah ayyuna la yadhlimu nafsahu sabai suka ce ya manzon Allah waye daga cikinmu baya zaluntan kansa kala laysa kamata qulun sai annabi ce ba kamar yadda kuke faɗa bane walam yalbisu imanahum bizulm shine yace bi shirkin wato mutun ya shirka da Allah ya cuɗa imaninsa da zalunci awalam tasma'u ila qawli liqmana li ibnihi ba ku ji maganar lukumanu ba da ya gaya wa ɗansa inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne mai girma fa awwalu tarbiyati nahyun an an yaqa al murabba bil fata fi al ishrak billah farkon tarbiyya da zaka yi wa ɗanka wanda kake reno kake tarbiyya ka hana shi kar ya auka cikin shirka da Allah wa zalika asasu bina'i tarbiyya wannan shine gimshiki shine tushe foundation na ainihin tarbiyya a hana mutum wato yin shirka da Allah Allah ya ce wa wasayna al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahanan ala wahan mun yi wasiya ga mutum inji Allah dangane da iyayensa uwa da uba itirabun ay jumlatun itiradiyya fi asna'i wasiyati luqman wannan jumla ce ta zo ta gita a tsakanin wasiyar da lukman yake waɗansa li bayani anna haqqal walidaini saboda ai bayanin cewa haƙƙin mahaifa yatba'u haqqal lahi fi rutba daga haƙƙin Allah sai haƙƙin iyaye daga yaya su kiyaye martaba da girman iyayensu da yawa yara babansu zai sa su aiki su ki ko mahaifiyarsu za ta sa su su ki fa yajibu al-muhafazati alayhi wajibi ne su kiyaye wannan ba da hibzi haƙƙin lahi ta'ala bayan sun kiyaye haƙƙin Allah maɗaukaki ai amarnahu an yubirrahuma mun umarci ɗa ya yi biyayya ga iyayensa saboda me hamalatu ummuhu uwar mutum ta ɗauke shi a cikinta fa wahanat ta yi rauni wahanan ala wahane rauni bisa rauni ai da'ufat lil hamli ta yi rauni saboda ciki ka kalli mata in suka samu juna biyu wahala suke sha ba sa zama lafiya zazzabi ne ciwon kai ne ciwon ciki ne wata ma sai ta je tana shekan masai wai wannan ne take jin daɗi wata tana cin ƙasa kaga rauni kan rauni kenan wa da'ufat lidalaki tana rauni saboda bugun haifuwa wa da'ufat lilwilada ta kuma yi rauni saboda aihuwar wa fisaluhu ai fidamu yayin yaro fi amaini ana yin sa ne a shekara biyu wa qulna law anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir Allah ce kai yaro ko kai mutum ka gode mun in ka gode mun sai ka gode wa iyayenka domin makoma gare ni take ai almarji amma biyayyar da za wa iyaye a lokacin da ba sa ka sako ba sai Allah ce wa in jahadaka idan uwa da uba suka yaƙe ka suka yi jihadi akan akanka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun akan wai sai kai shirka da ni akan abin da kai baka da ilimi a kansa dubi lamba ta ɗaya kama ƙala Allah ta'ala wa wasainal insana bi walidayhi husna mun yi wasiya ga mutum ya zama mai kyautatawa ga iyayensa wa in jahata jahadaka litushrika bi ma laysa bihi ma laysa laka bihi ilmun fala tudihuma in suka yaƙe ka akan sai kai shirka da ni kan abin da baka da ilimin cewa addini ne kar kai musu da'a inji Allah ilayya marji'ukum makomar ku gare ni take da kai da iyayenka fa unabbiukum bima kuntum ta'malun in ba ku labari da abin da kuka zan kuna aikatawa suratul luqman aya ta 8 an kabuti ne ko haka yake to sai Allah madaukaki yace dan adam ya zan mai biyayya ga ainihin wato mahaifansa fala tudihuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa ka zauna da su a duniya yadda shari'a ta koya ma in sun ce shirka ko sabo a'a shi yasa sa'adu dan gata ne yana da mahaifiya a birnin makka ba wani yaro dan gata irinsa yana ado da dinare da kaya na kawa sai karbi musulunci wasu ta ce in bai bar musulunci ba za ta daina cin abinci za ta daina shan ruwa za ta fita rana ba za ta shiga inuwa ba har sai ya mutu a ce ga wanda ya fusatar da uwarsa har ta mutu sai ta fara wannan abin da ta ce za ta yi sadiya ta ya ke mahaifiyata ki ci abinci ki sha ruwa ki shiga inuwa don in kina da rai guda dubu wannan ya kare har sai sun kare babbar musulunci tambayar ta sai da farewa a ina ka samo addinin musulunci ta ce muhammadu ne ta ce to muhammadu baya karya amma babanka bai yi ba na ka garka yar gargajiya ce allah sauƙaƙe na ka kunga anan kalli aya ta biyu a ƙasa ya ce wa ƙaba rabbuka allah ta budu illa iya wa bilwalidai ni ihsana ubangijinka ya yanke hukunci kar ku bautata wa kowa sai shi kaɗai iyaye kuma allah ya yi hukunci ku kyautata musu imma ya buluganna inda kalkibara a haduhuma au kilahuma ko dai girman ɗaya daga cikinsu ya iso kana da ƙarfi kai ko dukansu fala ta kullahuma uffin ita ce karamar kalma ta laifi kar uwarka ko ubanka su ma magana ka ce affafai ba a gaya wa iyaye haka wala tanharhuma karke wa iyayenka tsawa yara suna yi yanzu ko su kalli uwar kallon walakanci sun fi wa mata wa kullahuma qawlan karima ka gaya musu magana magana ta girmamawa wa khfid lahumu janaha dhull min rahma ka sauƙaƙa musu fukafukanka na ainihin kaskantar da kai dan tausaya musu wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira kai musu addu'a ya Allah kai musu rahama kamar yadda suka rene ni ina yaro abil ma'rufi albirri was sila shine ke musu biyayya ka sadar da zumunta da su wattabi sabila man anaba ilayya ka bi hanyar wanda ya koma zuwa gare ni ilayya marji'ukum gare ni makomar ku take haka ne ko lamba ta uku ne eh qala Allah ta'ala inna ibrahima lahalimun awahum munib lalle annabi ibrahima ya kasance lahalimun mai tsananin hakuri ne awahun mai kuka na tsoron Allah munibun ko mai komawa ga Allah wa qala ta'ala Allah madaukaki yace yawma naqulu li jahannama halim tala'at ranar da zamu ce da wutar jahannama shin kin cika ne wa taqulu hal min mazid wuta zai ta ce har yanzu da kari ne ya ubangiji wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id za ku sato da aljanna ga masu tsoron Allah babu nisa haza ma tu'aduna li kulli awabin hafiz wannan shine abun da aka yi wa'adi ga dukkan mai komawa ga Allah kaga awabu hafizun mai kiyaye dokokin Allah man khashiya ar-rahmana bil ghaibi wa jaa bi qalbin munib wanda yaji tsoron ubangiji a fake yana gefe zai iya tsiyarsa amma sai ya tuna Allah ya ji tsoronsa to Allah maɗaukaki zai mar sakamako mai kyau daga anan sai ce man ana ba ai raja ilayya ko thumma ilayya marji'ukum sannan gare ni makomar ku take fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun sai in ba ku labari da abin da ku kasance kuna aikatawa fa ujazikum alaihi in sakan ya muku akan sa imma bi thawabin in kana khaira ko dai a ba ku lada in abin alheri ne au bi ikabin ko uquba in kana sharra in ainihin wato abin ya zan sharri thumma raja'a siyaqu ila kalami luqman libnihi fa qala nan za mu tashi gobe in Allah ya kai mu ko wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين آمين